jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma 24 ga watan jimadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 437 wanda ya daidai da hudu ga watan march miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2016 shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake maishe mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba in ba ku manta ba muna cikin tafsirin suratu sad wadda bayani ya gabata muhimman abin da wannan surar ke karantarwa shine tauhidi bayan tauhidi da kuma bayanin cewa mulki yana tafiya ne da adalci sadda duk mai mulki ya yi adalci ga mulkinsa to Allah zai taimaka mishi ga gudanar da mulkin kamar yadda dai bayani ya gabata to in kuna tunowa Allah ya kawo kissoshin wasu annabawa waɗanda Allah ya jarabta bancin annabci Allah ya jarabce su da mulki da sun ka yi adalci mun ji irin yadda Allah tabaraka wata Allah ya sa haske ga lamuran mulkinsu wannan don ya za hannunka mai sanda da duk wani bawan Allah da Allah ya jarabta da mulki cewa ya yi adalci in yana son Allah ya taimaka mai ya sa mai haske ga mulkinsa daɗa mulkin nan kuma kamar yadda na ce muku ƙaramin mulki ne ko babba duk abin da ake kira mulki to in Allah ya jarabce ka da shi to ya zama wajibi gare ka ya adalci mun yi kissar annabi dawud alaihi salatu wassalam kun ji irin yadda Dawud ya tafiyar da al'amura ne da tsoron Allah da kuma adalci da irin yadda ƙarshe na ya zamo Allah ya kyautata ƙarshensa haka ɗan ɗan annabi Dawud da annabi Suleiman shi ma bayan annabci da manzanci kuma Allah ya bashi mulki shi ma da yasa tsoron Allah da adalci ga mulkinsa kaga an ƙare lafiya ina fatar kun fahimta to yana tsammanin nan mun ka tsaya ga kissa annabi Suleiman ko to yau za mu tashi kissa ta uku kissar ba annabi na uku yace wadhkur abdana ayyuba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب to sai kissar ba annabi na uku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa zkur abdana ayyuba kuma ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ka ambaci labarin mu ayyub labarin bawan mu ayyuba kaga labarin annabi ayyuba kenan alaihi salatu wassalam annabi ayyuba yana daga cikin annabawa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko izna da rabbahu lokacin da shi annabi ayyub ya kira ubangijinsa cewa anni masa ne shaitan bin bin cewa ya Allah ni shaitan ya shafe ni da wahala wa azabin da kuma wata irin azaba kaga ayyuba da abubuwa sun kai tsamari sai ya koka ma ubangijinsu ma'ana ya roƙi Allah to Allah ya kawo mana wannan labari na annabi ayyuba ne shi ko domin ya zan hannunka mai sanda ga bayan Allah duka cewa sadu da ka shiga cikin matsala ko wace iri ce rashin lafiya ne ko damuwa ce ko kowace irin wahala to sai ka yi koyi da annabi ayyuba lokacin da Allah ya jarabci annabi ayyuba da wahala waye koka ma Allah sai ka tasan ma Allah da ya koka ma Allah kuma za mu ji irin yadda Allah ya karba mishi addu'arsa ya kawo mishi sauki ya fitar da shi da cikin matsala cikin sauki jama'a duk duniya ba mai biyan bukata kamar Allah ba mai yayi cuta kamar Allah ba mai kawo sauki ga al'amura in sun rincaɓe duk yadda sun ka rincaɓe ba wani al'amari ko mirin caɓewa sai da ya gaga da Allah walwalewa ko akwai ashe kenan mai imani in ya shiga cikin halin kakanika ya ya kamata ya yi sai ya tasan ma ubangijinsa shine abin da wannan kissar ke karantarwa Allah ya ce ka ambaci labarin bawan mu ayyub idnada rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa a anni masaniya shaitanu cewa ya Allah ni shaitan ya shafe ni binasbin da wahala wa azabin da kuma azaba kaga nan jama'a wake kawo wahala Allah tabaraka wa ta'ala amma saboda da'a girmamawa ga janibi na ubangijinsa yana jin kunyar ya jingina wannan musibar ga Allah sai ya jingina ga shaitan kun fahimta kamar yadda wasu malamai sun kace wasu malamai sun kace ba wai eh akwai girmamawa ga Allah amma ba shi ɗaya ba shaitan yana da hannu kun fahimta kamar yadda ya ce na ya ce an nemi tsane shaitanu bin azbin ya Allah shaitan ya shafe ni da wahala ashe kenan za mu ji wahalar asalinta daga shaitan tattato shaitan shine ummul haba shine sabab ya Allah shaitan ya shafe ni da wahala wa azabin da kuma azaba to nan Allah ya kawo addu'ar da annabi ayyuba ya yi kokin da ya koka mu ubangijin cewa shaitan ya shafe da wahala wace irin wahala ce sai Allah ya fassara mana ya yi mana bayanin wahala cikin suratul anbiya Allah madawacin sarki ya ce wa ayyuba izna da rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin ka ambaci labarin annabi ayyub kai annabi sallallahu alaihi wasallama izna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa lokacin da abubuwa sun karinta ɗe mishi ya roƙi ubangijinsa an nemi saniya an nemi saniyar doro cewa ya Allah cuta ta shafe ni can cikin suratul anbiya bai ce shedan ba nan cikin suratul sad ya ce shedan can ya koka ma Allah cewa an nemi saniyar doro cuta ya Allah ashe kenan mun ji wace irin wahala ce yanzu wace irin wahala ce ta shafi annabi ayyuba cuta wace irin cuta rashin lafiya kun fahimta rashin lafiya ce Allah ya jarabta annabi ayyuba da shi amma kuma ta hanyar shaidan tunda nan yace anni masani ya shaitan bin ya Allah shaidan ya shafe ni da cuta ashe kenan shaidan ya samu annabi ayyuba rashin lafiya asalin rashin lafiya daga shaidan ne kun fahimta yace anni masani ya duru can cikin suratul anbiya cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kuma ya Allah kai ne mafi tausan masu tausayi duka don haka jama'a tun daga arhamar rahimina jama'a in kana neman taimako ga waye kamata ka nemi taimako ga arhamar rahimina shine ma'anar wa anta arhamar rahimina sai Allah ya ce fastajabna lahu sai mun ka karba mishi ko fastajabna lahu sai mun ka karba mai wa kashafna ma bihi min durrin mun ka yayi abin da an gare shi na cutar yanzu ba ya roki Allah ba ya kai ma Allah ko ke cutar da shi dan ya samai Allah ya ce nan take sai mun ka karba mai sai mun ka waka shafna ma bihi min durri mun ka yaye mai abin da an gare shi na cuta jama'a cutan nan kamar yadda malamai ka surantawa ta kai ma annabi ayyuba gaya ta kai gaya amma da Allah ya tashi kawo mai mafita sa'ata izin ya kawo mai mafita on the spot ba a ɗauki kwanaki yanzu in ka tashi da cuta ka tafi asibiti magani za a kama baka a ce ya ji sauki ya ji sauki eh wallahi yau kan mun ga dama bisa gajiya haka dai cuta sauki sannu sannu ko Allahu akbar to wannan na likita kenan shi da bai da experience ina fatar kun fahimta jinyar likita kenan amma magani na ubangiji shi sa'ata izin yake walwale cuta ya ku jama'a nan take on the spot an ka walwale ma annabi annabi ayyuba cutar da yake take damun sa shine fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin sai mun ka yaye mai abin da an gare shi na cutar ko mun ka karba mishi addu'a sahi wa kashafna ma bi min durrin sannan mun ka yaye mai abin da gare shi na cuta Allah ya ce wa atainahu ahlahu kuma mun ka bashi iyalansa jama'a cutar bata tsaya ga gangan jiki ne ba malamai sun ka ce cutar asalin ta ga dukiya annabi ayyuba bayan zama ne annabin Allah Allah ya jarabce shi ya bashi ƴaƴa masu yawa da dukiya mai yawa kun fahimta mutum ne bayan annabci Allah ya ni'imta shi yana cikin ni'ima sai dai Allah ya kawo mai jarabawa ni'iman nan duka ɗaya bayan ɗaya sai da ta ƙare dukiya ta fara ƙarewa to kaji inda shaitan ya shigo shaitan ya ɗauko rashin lafiya sai ya sa ga bisa shi annabi ayyuba dama dukiyarsa ta bisa shi ce sai shaitan ya ɗauko rashin lafiya ya sa ga bisa shi annabi ayyuba yau wannan saniya ta faɗi da wanda ke samu a yanke da wanda ko yuka ba ta samu a ja a kai daji haka shedan bai gushe ba sai da ya kare dukiyar annabi ayyuba gaba ɗayanta gaba ɗaya dukiyar ta kare jama'a shedan na da wani karfi in banda da izinin Allah komi shedan bai iya yi sai da izinin Allah don haka Allah ya ba shedan dama ya jarabta annabi Adam annabi ayyuba da wannan musibat kun fahimta to shine bayan dukiyarsa ta kare kuma sai shedan ya koma ga 'ya'yansa an ce yana da 'ya'ya maza da mata masu yawa ɗaya bayan ɗaya shedan ya jefa rashin lafiya cikin 'ya'yan yau wanga ya mutu a turbuɗe gobe wanga ya mutu sai da annabi ayyuba ya waye gari bai da ɗako guda duk ya turbuɗe su cikin kabari da hannunsa duka sun mutu jama'a shedan bai tsaya nan ba bayan ya ƙare dukiyar ya ƙare 'ya'yan kuma sai ya jefa cutar cikin jikin annabi ayyuba jama'a wanga irin jaraba wace iri ce in kuna tuni karatun mu na riyadu salihin mun karanta hadisin mus'ab dan dan sa'ad ibn abi waqas babu sabri in kuna tunuwa na riyadu salihin nika tsammani mus'ab yace mahaifina sa'ad ibn abi waqas ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi ayyun nasa ashaddu bala'an cikin mutane suwa ne ne mafi tsanani ga bala'i suwa Allah ke jarabta da bala'i mai gumagumman bala'i sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al'anbiya annabawa kalle kowane annabi kaga irin jaraba da Allah jarabta da sai ka zubar da hawaye ka diba wani akan annabci ɗaya akan yayi wa'azi an ka kunna wuta an ka jefa shi wutar da malaman tarihi sun ka ce tun sun da an ka kunna ta ba a sake kunna wuta duniya wadda ta yi yawan ta ba an ka kunna wuta jama'a ta kama ka'in da na'in an ka jefa bawan Allah kawai don ya ce musu ku ji tsoron Allah ku babbauta mu gumaka ku zo ku zai da'a ga Allah shine laifinsa kawai ku diba annabi nuhu jama'a kama shi aka yi a mai duka saboda kawai ya ce abin bauta mu gumaka a zo a yi da'a ga Allah a kama shi a mai duka jama'a haka ya zanna da cikinsu wulakanci ba irin wanda ba a yi mai ba da bugu da mi ba abin da ba a yi mai ba kuma ba shekara guda ko shekara biyu ko shekara goma ko shekara ɗari ba sai da ya shekara ɗari tara da hamsin cikin wannan halin kuma yayi hankali yayi hankali wannan bai sa ya ja da baya ga barin wa'azin ba balle da mushrikai sun har tsoratar da kai wallahi mun ji labarin an ce ana nan sai a kama ka ce ko kama mu ya kai mu gidan yari Allah ya ɗebe mu ubanai albarka wanda duk ya kama mu ya kai lahira mutanen bello ya bi gidan yari baya hora baya tsoratar da mu wanda ya kama mu ya kai lahira mu lahira yanzu muka sun zuwa ta abba mu taba zuwa ba ko mai wani barazana da gidan yari lahira ita abba kuwa gare mu can muka son a kai mu ko haihu ga uwa ta zo ya kai mu lahira tsoro ne suke aiko yaran suna baku inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minina wallahi wallahi bari zuwa wallahi na jiya majiya kai dan majiya uwarka uwa ka munafikin Allah duk taron mabannata da a cikin garin Sokoto ga ana ana shirga banna tsahiya da mareci duk babu na kama sai masu wa'azi to mun yi wa'azi sama ta fado in an ka kama mu a tsaddaga mu cikin kulbar turare ko a kai mu inda ba a shaƙe iska ka a bari mu shaƙe iska ko a yi ramin wuta a jiha mu da an kawo annabi Ibrahim ba mabiyansa muke ba duk masu laifi ba sai laifi ba sai masu wa'azi to haka dai annabi Nuhu ba wadakancin da ba a yi mai ba haka annabi Ibrahim haka annabi Musa duk annabin da ka sani ko annabi Muhammadu mun karanto sallallahu alaihi ya kwashi nashi kaso ba wulakancin da su Abuja ba sai mai ba Makka kwanaki mun karanto hadisi Abdullahi dan Mas'ud cikin sahih Bukhari saboda wulakanci wata rana manzon Allah bai ko san da su Abuja hali suna nan kusa ba sai ya zo Ka'aba farkon musulunci yana sallah ashe su Abuja suna nan kusa suna fira sai abu jahal ya ce kun ga dan riyar can can jiya raƙumar wani ta haihu wake sauri ya ce ya ɗauko mana mahaifar raƙuman nan ya bari sai ya su juda ya azama ita sai wani shaƙi ashkal qawl sai ya tashi ya ce ya ɗauko mahaifar raƙuma jina jina da jini da ƙazanta jama'a raƙuma ta haihu jiya ya ɗauko mahaifa sai da manzon Allah ya sujuda ya azama manzon Allah nan gaba ya ba wulakanci bane ne to shi ne dan masud ya ce wallahi gaba gare ni sun ka aza manzo Allah mahaifan nan gabai wallahi lokacin ban da karfin da nake dauke mai ita ban da karfin da nake dauke manzo Allah mahaifan nan sai manzon Allah ya ki tasowa ya ci gaba da tasbihi ne cikin sujuda saboda in ya taso duk bata mai sauran jiki za ta yi dan Mas'ud ya ce sai Allah ya bani tunani sai ni yi sauri na tafi gidan manzon Allah lokacin na na Fatima diyar manzon Allah tana budurwa ko aure bata yi ba sai na ce mata Fatima i sauri ki tafi Ka'aba manzon Allah yana can yana sallah mushrikai sun aza mai mahaifar raƙuma ga baya ki tafi matsayin ki na diyarsa kuma yarinya kuma mace in ki dauke ki ba wata fitina amma duk wani namiji ya dauke mahaifar ne ya jama kansa bala'i na na Fatima ta sheko ta zo ita dauke mai mahaifar nan ko lakancin da ya wuce haka ba abin da ba su yi mai ba wata rana manzo Allah yana da wafi lokacin da ana makka Abu Jahal ya zo da ƙasi an ka shakuri manzon Allah sun ka makure sai da harshen sa ya zazzago da kin da ke sai da na Abubakar ya zo ya bambare yace a taqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum za ku kashe mutum kawai don ya ce ubangiji shine Allah ya zo muku da gaskiya da wurin ubangijinku da ke da ke a sayyidina Abubakar bambare manzon Allah da gare su mun karanto ga yakin Ohudu sai da sun haka ga jikin manzon Allah an ka fashe mai kai an ka fashe mai baki an karya mai haure jini na da tata ga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanto irin yadda yan iskan da'ifa sun kawa manzon Allah ruwan duwatsu sun kai mai ya bar garin nan babu girma babu arziki wulakanci ba irin wanda ba wa annabawa ba amma kai ko mari amare ka saboda Allah ba ta ma ba kuma mashigar ku haka sun ta zanguna da manzon Allah don kana wawa sun haka Allah ya sako Allah ba mu aljanna firdaus wanda ba aljanna firdaus gwiwa lokaci da Allah ka baka don ku tashi tsaye in ma ba su ji haushi ba ku yi abin da suka ji haushi duk abin da suka sun daɗe ba su yi ba da bi shiri ake yi da su ba shiri aka biɗa ba mu abin da muka so ko su tuba ko ko duk abin da zai faru tsakanin mu da su ya faru mu shi tsakanin ba wai magana a daidaita akai ba a daidaita da maki Allah sun bayyana kiyayya da Allah mu ko mun bayyana kiyayya da su Allah ka shaida ba mu sun su ba mu sun mai sun su to Allah ka shiryar da mu to shine Sa'ad dan Abi Waqas ya tambaye manzo Allah ce ya Rasulullahi ma ashaddu nasu bala'an cikin mutane su wane ne sun kafi tsananin samun bala'i da wurin Allah qala al-anbiya sai annabi ya ce annabawa annabawa su ne mutanen da Allah ya fi jarabta da manya-manyan bala'o'i yace summa salihuna sannan salihan bayi summa ulama sannan malamai na Allah summa al-amsal fal amsal sannan gwargwadon bai Allah ka gwargwadon jarabawa da Allah zai jarabta ka da ita sai annabi ya ci gaba da cewa yubtala rajul ala hasbi dinihi ana jarabtar mutum da bala'i gwargwadon addinin sa fa in kana fa in kana fi dinihi salaba zida lahu min al-bala' in akwai kaushi ga addininsa in mutum ne wanda ya riƙe addininsa jabin-jabin ba irin social ustaz din nan ba social ustaz an yi an yi ku ja wanda nawa kun ga social ustaz ke na yan wuta ustaz yan wuta ba akwai ustaz yan wuta ba to ba irin su ba irin ustazan nan yan gamu gashe nan sunna sunna ko kafa katako to irin su ba ma ba yan ranke ranke ustazai ba yan abi sarki a shamiya kun fahimta to shi ne annabi ce fa in kana fi dinihi salaba zida lahu min albala in ya za akwai kaushi ga addininsa mutum ne wanda ya rike addininsa jabin jabin sai a ƙara mai bala'i ma'ana dai wannan hadisi hadisi ne hasanan imamu tirmidhi ya fitar da shi annabi yana bayanin cewa gwargwadon imaninka gwargwadon bala'in da Allah zai jarabce ka da shi Allah ka jarabce mu da abin da muka iya muka iya dauka duk jarabawa da za ka kawo mana ya Allah ka kawo mana wadda ba za ta gagari imanin mu ba kun gani to shi ne kaga don haka sai Allah ya kawo shi annabi ayyuba kaga annabi dawuda jarabawa sa ta mulki ce da ni'ima ya ku jama'a haka annabi suleiman in kun tuno kissan mu shekaran jiya da dawuda da suleiman duk jarabawa su ta ni'ima ce don haka bala'i yana iya zama bangare biyu ko ko ya zan bala'un hasanun ko bala'un sayyi'un bala'i mai kyau ko bala'i mugu bala'i hasan shi ne jarrabawa ta bangare abu mai kyau kamar irin jarrabawa da Allah ya jarrabta annabi Dawud da annabi Sulaiman kaga su mulki Allah ya basu da ni'ima ta Allah ya jarrabce su sai sun ka ci jarrabawa sun ka tsaya sun ka ba da haƙƙin mulkin sun ka yi adalci sun ka ji tsoron Allah mulkin bai karkatar da su sun ka saba ma Allah ba kaga sun ci jarrabawa Allah ka ba mu ikon cin jarrabawa to amma shi annabi ayyuba jarabawa mai mummuna Allah ya jarabce shi da ita ba mulki an ka bashi ba a mulkin da an ka bashi da dukiya sai Allah ya jarabce shi cikin mulkin nan duk sun ka kare dukiya ta kare jama'a ƴaƴa ne sun ka mutu duka sannan shi an ka ɗauki rashin lafiya kuma an ka sa mai jama'a akwai jarba da ta wuce wannan ƴaƴa maza da mata ka turbuɗe wanga yau gobe ka turbuɗe wanga sai da kowaye gari babu ɗan da haka aiki ba ɗan da haka gani ka ji sanyi duk ɗiyanka sun mutu gaban idonka dukiya duka ta kare ba a ban ma ko ƴan nage guda da haka ta watsa ka sha nonon ta ba duk sun kare bahillaci ya kudurta shanu ne su ƙari kudurta ya za ka ji kuma a ce ba sai su kai duk mutuwa sun kai rashin lafiya alloba ya shige duk sun ka mutu ya za ka ji to abin da jaraba da Allah ya jarabta annabi ayyuba da ita kenan don a gani zai yi hankuri ko ko zai ta inda boka yi annabi ayyuba ya yi hankuri kun fahimta wannan bata isa ba an ka ɗauki musiba kuma an ka sa ga jiki ne to in kana kuna karatun littattafan tarihi kamar yadda nace muku yahudawa sun sa hannunsu ga kissar annabi dawuda sun sa hannunsu ga kissar annabi suleiman shi ma annabi ayyubu sai yahudawa sun sa hannunsu ba shirgi da badar da malaman tarihi ba su kawo game da wannan rashin lafiya ta annabi ayyub kaga nan dai cikin suratul anbiya'i Allah ya faɗa mana jarabawa ta rashin lafiya ce Allah ya faɗa mana irin rashin lafiyar bai faɗi ba da sanin rashin lafiyar da da muhimmanci wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai mantuwa da ya kawo mana ya dai ce mana ba sanin wacce irin rashin lafiyar an ka jarabta ayyuba da ita ba ba shi yadda muhimmanci ba muhimmanci shine abin da darasin da kissa ke karantarwa shine Allah ya jarabci bawansa annabi ayyuba da rashin lafiya annabi ayyuba ya yi hankuri ya mai da al'amari ga Allah ya roƙi Allah Allah ya karɓa masa ya yaye masa cutar shine abin da ake so a karantar shi yadda muhimmanci to amma in kuna karatun littafan tafsirai har na ahlus sunna za ku suna kawo shirgi da bada ayyuba rashin lafiya ta yi mai tsanani sai da ya zan duk jiki ne kuraje ne ba masokar tsinki inda za ka ɗauko allura ka soka jiki jiki ne inda babu kuraje duk kuraje ne ga jiki ne suna zuba da ruwa ruwa masu wari har mutane sun ka kyamace shi an ka ɗauke shi an kai shi bola an ka yar haba za ku tsoron Allah annabin Allah Allah ka wulakantawa haka a yadda shi bola tun da ba mushen kare bane eh ko dai Allah ta hijarabta annabi ne kun ba abin da ka jawo mai nakasa ba wannan ai nakasa ce kaga wannan waɗannan kissoshin duka na bani duk Isra'iliyat ne ku yi watsi da su ku damu da su me ya za mu yi matsaya a kai ne Allah ya ce ya jarabta annabi ayuba da rashin lafiya nan mun ka tsaya ciyon kai ne ciyon ciki ne amosani ne ciyon kafafu ne Allah bai bayyana ba mu dai ya ce ya jarabta da rashin lafiya kuma rashin lafiya mai tsanani nan mun ka tsaya kun fahimta to shi ne ƙarshe dai an kawaye gari da 'yan uwa da abokan arziki kowa ya ƙaurace ma annabi ayyuba mata guda ta rage da cikin mata ne mata ne ma sun ka tafi illa mace guda ɗai an ce jikanya ce ga annabi yusuf kaga ta gada hankuri to ita ɗaya ta ce ita kam tun da an ji daɗi tare da ita don allah ya jarabci wannan bawa nashi da wannan musulmi ita kam ba za ta gudu ta bashi ba ita ta tsaya tana jinya ta ita ɗaya ta rage saura duk sun ka ta yasu yan uwa to ana zuwa dubi ne an ka bar zuwa kowa ya taba tunai yau ba rashin lafiya ba ko mukami gare ka an ka ji shekawa ka ko magani ba ko magani ko a ce kayi kuɗi sun ƙare ko a ce ka zan foma ba ko zuwa ba hannu mai matsi shi aka lasa ko to shine yan uwa da abokan arziki duka sun ka wace sun kabar annabi annabi ayyuba alaihi salatu wassalam matarsa guda ita kawai ta tsaya ta ci gaba da jinya ta to ka san al'ada wanda a tare da rashin lafiya da mai jinya ko abu kaɗan an yi mai laifi mai rashin lafiya shi yasa ko ganin da mai rashin lafiya da mai jinya ta yana da wahala a zauna lafiya kullum ga zilla ta rashin lafiya ciwon gabawan Allah yana nan yana jinya ta kila dan uwa ne ne ko da ne ne ko mata tai sannan kuma yana nan shi kuma rashin lafiya yana hitina mai jinya haka yake ko ba haka yake ba to abin da ya faru kenan tsakanin Annabi Ayyub alaihi salatu wassalam da wannan matar tashi ta da kofa Allah ya saka mata da alkhairi gajiyar Annabi Ayyuba amma kuma sai kuskure ya abu sai ta yi wani kuskure Allah tabaraka wa ta'ala bai kawo mana kuskuren ba cikin alkur'ani ya dai mana ishara cewa ta yi kuskure amma bai bayyana mana ga kuskuren ba ba wani hadisi sahihi wanda an ka samu daga annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani game da kuskuren da ta yi amma dai Allah ya mana ishara ta yi kuskure lokacin da take jinyar annabi Adam annabi Ayyub alaihi salam sai ta yi wani kuskure ita matar akan wannan kuskuren sai annabi Ayyub rayuwa ta ta ɓaci yayi rantsuwa da Allah in Allah ya bashi lafiya sai ya mata bulala ɗari kun fahimta ashe kenan inda inda ba kuskure ta yi ba ni ke sa a ce sai an wa mutum bulala kaga in yayi laifi to amma Allah bai kawo mana laifin ba amma malaman tafsiri suna kirfadi duk Isra'iliya ta ne wasu su ce wai tana zuwa ta yi ga aiki gidajen mutane in ta yi ga aiki gidajen mutane dan abin ta samo ta sai abinci ta zo ta kawo musu ci da shi da ita to wata rana ta dawo da wurin aiki sai shedan shedan ya yi ta gita ma annabi ayyuba don ya karkatar da shi cikin rashin lafiya ya kasa sai ya bi ta matar sai ya ce mata mijinki baya da lafiya ko ya ce ai ina da magani in ki zo ki samu wata yar dabba ki yanke da sunana in ki yanke da sunan mijinki zai warke kun fahimta me ya hukuncin yanka da suna wani wanda ba Allah ba kaga shirka to shine da ta zo ta faɗa ma annabi ayyuba na ga haɗu da wani babban malami ga abin da ya ce sai ayyuba ya ce wannan shedan ne me ya haɗa ki da shi wallahi tun da hakki tsaya saurare shi dan in warke sai na miki bulala ɗari wannan dai ba Allah ya ce ba annabi ya ce ba wasu kuma sun ka ce a'a wata rana ta tafi wurin ga aiki to an ka waye gari har ita ma saboda cutar mijinta rashin lafiyar mijinta kyamata akai mutane suna kyamata shigan musu gida kada ta kawo musu rashin lafiyar nan ta mijinta kun fahimta to wata rana da kyar da kyar har ce yayi da yamma irin yanzu ba ta samu aiki ba an babbata aiki sai ta yanke tsoronta guda ta sayar ta so musu abinci shine da ta faɗa mai raina ya ɓaci don me in baki saman baki dawowa kika yanke tsoronki in na warke sai na miki ba haka dai sun kai ta kawo shirge da bada ba su da wata hujja da wurin Allah ko daga annabi kun fahimta to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce wadkur abdana ayyuba ka ambaci labarin bawan mu ayyub idna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa anni masani ya shaitanu bi nusbin cewa ya Allah shaitan ya shafe ni da cuta wa azabin da kuma azaba kaga sai nace muku asalin cutar shaitan ya shafi annabi ayyuba da ita cutar kuma daga iyalinsa daga dukiyarsa daga gangar jikinsa duk shaitan ya sa mai cuta to kaga akwai abin tsokaci masu yawa cikin wannan ayar na farko jama'a ashe wannan ya nuna Allah tabaraka wa ta'ala yana ba ɗan dama ya sa cuta ga bil'adama kun fahimta kuma ba sai bil'adama ordinary ba har annabawa me matsayin ayyuba annabi ne manzo daga cikin manzannin da Allah ya aiko amma gashi Allah ya rinjayar da shedan a kansa shedan ya sa mai cuta to in shedan na samun galaba akan ba annabi jama'a manzon Allah ya sa mai cuta wane ne kuma ya tsira in banci wanda Allah ya tsare kaga ashe wannan na karantar da mu ashe Allah ya ya ba shedan iko ya shiga cikin jikin bil adama ya sa mai cuta hadisi ya tabbata imamu muslim ya fitar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna shaytana ya jari min nimna adama majarar dani shaytan yana gudana cikin jikin bil adama magudanar jini ina jini ke gudana cikin jikin bil adama cikin jiyoji to inda jini ke bi cikin jiyoji Allah ya ba shaytan dama yana iya shiga cikin jikin bil adama ya magudanar jini ya zo ko ina cikin jikinka kaga ashe sannan kuma shaytanin ga da shi da ƴaƴansa inna innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawnahum ashe yana da zuri'a ko da shi da zuri'a sa kuma ciyon rai ba mu ganin su in kana gani ne kana bari shiga jikinka sai ka samu iska hakon tsakahirin Allah to ba mu ganin su kuma iska ne kun fahimta ba a ganin su to kaga yanzu menene kariya tsakaninmu da su shine addu'a akwai addu'o'i waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a karanta safiya da marece annabi ya ce da zaran ka karanta su Allah zai tsare ka daga shedan daga cikin su akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir wanda ya karanta ta kafa 100 da safe annabi ya ce za a rubuta mai lada 100 a yafe mishi zunubi 100 a daga darajar sa guda 100 sannan a kare shi daga shedan hammarici yayi in marece ya yi kakkaranta ta kafa ɗari a rubuta ma lada ɗari a yafe ma zunubi ɗari a ɗaukaka darajar ka guda ɗari sannan a kare ka daga shaidan har garin Allah ya waye to irin waɗannan addu'o'i suna nan tattabubu annabi ya karantar da mu ku koma ku samo su sai a muzakkari Allah ka kare mu da kariya ta amma dai a takaice wannan na nuna mana Allah ya ba shaidan dama yana iya shiga jikin bil adama ya sa mai rashin lafiya kuma nace muku bil adama ba sai ordinary bil adama ba ba ordinary musulmi ba har manzannin Allah tunda annabi ayyuba manzon Allah ne amma gashi shedan Allah ya rijiyar da shedan akan sa ya samu rashin lafiya ga jikinsa kun fahimta to shikenan ana nan an ce shi annabi ayyuba ya zauna tsawon lokaci Allah bai faɗa mana shekara annabi ayyuba nawa cikin wannan jarabawa ba hadisi ingantacce bai faɗi ba amma malaman tafsiri suna cewa sai da annabi ayyuba ya kwashi shekara goma sha takwas cikin wannan hali na rashin lafiya shekara goma sha takwas jama'a tino nawa kenan tino ya shekara hudu nawa kenan tino nawa shekara hudu ga hudu takwas ga hudu sha biyu ga hudu sha shidda to yana ganin ai ba mai tina hudu ko iya hakuwa tina biyu kaga kenan har ya gama zamanin in shugaban kasa ne in gwamna ya canja na mutum biyu kenan har an shiga na mutum na uku duk yana na cikin wannan jarabawar Allah gafarta malamin musulunci Sheikh Abubakar Jibril ya bugo yace dole ya bi nace a karama kalla yace wallahi ka tino ta baka tsoro ce wallahi ba tino ba ko bai tino bai ba tsoro bale tino tino ne yace tino kowa ka ta baka tsoro kila nan mawa gani akwai tambada kamar mulkin da aka samu kahin ka hawa an ce to bakin lokaci ka zafa Allah ka sa muna da yawancin rai cinuwa cinuwa guda nawa mawa gaba ya gare ta ho balle ma ga cinuwa matsiyata cinuwa tsiya to Allah ya shirya da mu to shi ne da abu ya yi tsamari jama'a ƙarshe dai sai annabi ayyuba ya roƙi Allah hafiz ibn kafirin ya kawo cikin suratul anbiya ya kisar annabi ayyub daga cikin me yadda annabi ayyuba ya roƙi Allah ya yi wannan addu'a tunda an ce ya yi shekaru cikin rashin lafiya hafiz ibn kafirin ya ce wato kullum mata ce tana ce mai ayyuba ka fi son kai annabin Allah ne Allah na karba addu'arka wannan musibar ta yi mana yawa ayyuba ka roki Allah shi mana saukin wannan musibar sai ya ce mata ya hankuri wallahi ne ma ina tunanin haka na amma kunya nake ji in na tuni shekarun da ni cikin daula to sai in ga sai in ji kunyar Allah don Allah ya jarasan da wannan musiba in kasa hankuri sai ya ce ma mata sun ya kai sai ya maimaita shekarun da ya cikin daula cikin wannan musiba sannan ya roƙi Allah. Allah kaji maza amma da an jarabce ka da ciwon kai duk wanda a unguwa ga sai ya ji kanka ka ciwo wallahi ko da ka ciwo wallahi to je da kana lafiya lawa ka wada ma yan musiba in ta same ka yan karama baka iya hankuri ka kama kwankwasa gidan ranka yadi wallahi musiba ta same to me zai yi ma in ba Allah ba ka yi musiba Allah ka gafarta ma annabi ayyuba to ƙarshe dai malamai sun kawo cewa daga cikin dalulu wanda na harzuka annabi ayyuba yayi addu'a an ka ce yana da yan uwa biyu makusanta ne su ɗaya sun ka rage cikin cikin masu zuwa lokaci lokaci dibi ne wata rana sun zo dibi ne bayan sun fita suna fira wasu wasu su yan uwan guda biyu su ɗaya sun ka rage saura ko dibi ne ba a zuwa yi an yi dubata ne gaba ɗai an ƙaurace mishi sai guda ya ce maguda wai wani kana ganin halin da ayyuba yake ciki wai kana ganin ba musiba ce da wurin Allah ba wani ba wani laifi ya aikata Allah ya jarabce shi da wannan bala'in ba kwasan yadda ayyuba yake cikin daula ya ga wanda ayyuba ya komo yanzu ya san akwai hushin Allah tare da shi yace wallahi gaskiya ne yace to kasa abin da ya kamata gobe in mun ka koma mu yi mai nasiha ayyuba i wannan abu da kake ciki Allah ya yi hushi da kai hushin Allah ne don haka mune maka nasiya in ka san ka aikata wani abu na sabon Allah ka tuban ma Allah Allah shi ma saukin wannan halin sun ka ce to sun ka yi matsaya gobe in sun ka zo su yi mai wannan nasiha ta yan uwantaka don haka gobe da sun ka zo dibi ne sun ka ce ayyuba i mu fa muna ganin wannan hali da Allah ya saka akwai wani abu da kai ka taba Allah ya yi fushi da kai bawan Allah kun san an da ya basu yace to ban musanta na taba Allah ba amma laifin da nika tunowa wata rana ina tafiya cikin gari sai na iskan wasu mutum biyu suna faɗa goda a kan nu haƙƙi na dukiya guda ya ce wallahi kaza ne guda ya ce wallahi ba haka nan bane kaza ne nace to tunda kowannen su ya rance dole gudan su ya kafara da na dawo gida sai na fiddan mai kafara domin kada a rance da Allah akan ƙarya to in har na saba ma Allah to sai da in shine jama'a wannan sabo ne Allahu akbar yace to in har ya saba ma Allah to kila sai dai in ka fara nan ce da ya haddan wancan da ya rantsa da Allah akan ƙarya yace amma duk da haka dai babu komai ko bari zan tuban ma Allah to bayan sun fita to lokacin yayi tunani yace to yanzu musibar ta wuce ga gangar jikinsa ta wuce ga iyalansa ta wuce ga dukiyarsa yanzu ta taba mutuncinsa shi ko mutunci abu ne mai muhimmanci ga annabi tunda har mutane sun ka fara zargin sa da sakon Allah kaga abin zai taba annabci to lokacin ne ya daga hannu yayi addu'a rabbi inni masani shaytanu bi nazbin wa adab ko can yace inni inni inni inni inni inni masani durru wa anta arhamur rahimina yayi addu'a ya Allah shaytan ya shafe ni da cuta ta rashin lafiya wa azabin da kuma azaba to nan ya ce anni masa ne shaytanu bi nazbin shaytan ya shafe ni da cuta ta rashin lafiya wa azabin da azaba me azabar sai malamai sun kace zogi raɗaɗi na cutar jama'a duk wanda adda dukiya dukiya ta ƙare ai ko bai faɗi ba an san bai da daɗin rai kun babu ciwon da ya wuce ciwon zuciya duk wanda adda ƴaƴa maza da mata ga sunan garge guda an kawaye gari ɗiyan nan ya turbuɗe su da hannu ne duk sun mutu gaba gare shi bai da ɗa guda da an kabar mai ko bai faɗi ba an san bai da daɗin zuciya wannan ita ce azabar bakin cikin da shaidan ya sa mai bayan rashin lafiya ta gangar jikinsa sannan ga bakin ciki shi ne ma'ana inni masa ne shaitanni masa ne shaitani ya Allah shaitan ya shafe ni binuzbin da wahala ta rashin lafiya wa azabin da kuma azaba ma'ana raɗaɗi na zafin da nake fama da shi na na na na, na cutar kun fahimta to yana roƙon Allah ko sai Allah ya karɓa mishi ba a bari sai gobe ba ko da Allah ya ko da Annabi Ayyuba yayi wannan addu'a matar ta tafi wurin kwadago sai ta ce ta yi kwadugo jama'a ta samu abin da za su zo su ci Allah kawa wannan mace albarka amma ki zauna shekara da shekaru kuna kuna ana suya kwaya kwai da naman kaji kawai don ke ga abu ya canza ki tadda ya tana ke wallahi ba ke gaji ke gaji munafika Allah to biya dole da kici biya ba haka suke ba kana kansila duk adarashin da an ka ci tare da ita fa amma ana cewa an saukar da kai an saukar da sai ka dai ta canza ma irta butulu butulu ko hanjaki haka suke ko ba haka suke ba da yawan su haka suke illa yan kalila haka suke haka sai ka rance ba haka suke ita walla ba ba ba a talauci da ita to da an kace arziki ta da kewa don haka kun ji yadda bayan Allah mata ke yi kuna zanne tare da mijinki cikin dawala don abin ya canza ba ta ce ki zaki yi ba ba ki tunanin abin Allah kuma na iya sake sa ta dawo to in kin tafi alkina sai abin ya dawo ba sai a ce ashe dama ki an da kashin riba ko ba haka za a ce ba ran da tabbar gidan nan arziki arziki ya budu don haka tsaya har aka yi sun wara takuri hakki gaba da Allah ya yi Allah ka shirya da mu to shine yana addu'a kawai sai Allah ya saukan mai da wahayi sai Allah ya ce urkud birjilika shuri kasa da kafan nan taka ai urkud birjilika arda shuri kasa da kafan nan taka yana nan kwanci jama'a inda yake jinya bai da lafiya sai ya sa kafa kawai ya shuri kasa yana shura kasa sai ga marmaro ya bubbugo na inda ya shura ga al'ada jama'a shurin kasa ɗaya da kake gina kasa haka da kafa kana sa wani abu ruwa su hito kaga wannan ya saba al'ada wannan baiwa ce ta Allah hikima ce ta Allah don Allah ya nuna cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir kun fahimta ba abin da ya gagari Allah jama'a akwai mai karfi nan ya tashi ga ƙasa ne ya shura mu gani in rana fitowa duk wanda ka ji da karfi cikin ku ya shura mu gani in rana fitowa to in Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka diba balle shurin majinyaci wanda ya shekaru bai da lafiya ina karfi yake gare shi daidai da abinci sai mata ta ta bido ta sai ya ci wani ƙarfi ga rai amma saboda hikimar Allah kawai sai Allah ce shuri ƙasar yana shurin ƙasa sai ga marmaro ya bubbugo da cikin ƙasa sai Allah ya ce mai haza muktasallun wannan ruwa da ya fito sababiyar shurin ka abin wanka ne ai ma yuktasalu bihi abin da ake wanka da shi ne ma'ana ruwan na ba ai wanka bari don ruwa ne mai sanyi kaji wani sabanin al'ada don ruwa ko mifin turu in ka ɗebi ruwan rijiya ya za ka same su ma'adalla da ɗan foso balle ruwan da an ka gina cikin ƙasa duk ruwan da sun ka fito da cikin ƙasa ga al'ada za su fito da ɗan hoso hoso amma kuma waɗannan sun ka fito da kaza abin da aka za cikin firijin shine bari haza muktasalun baridun wannan ruwa da sun ka fito sababiyar shurawarka abin wanka ne mai sanyi wa sharabun da kuma abin sha ai ma yushrabu minhu abin da ake sha daga gare shi sai Allah ya umarce ya ɗebi ruwan nan da sun ka babbago ya ɗiba ya sha annabi ayyuba yana ɗiba duk wannan adal shi mata ba ta gida tana wurin ga aiki ita dai ta babbawan Allah ya da tabbashi ta tafi neman abinci to ku bari ku ji ko da taka dawa gida ya cika da arziki kun fahimta sai Allah ya ce ya ɗebi ruwan marmarin nan da ya ɓuɓɓugo ya ɗiba ya sha yana ɗiba ya sha duk ƙwayoyin cutar da a cikin ciki sun ka mutu sa'ata izin instantly sai an ka ce ya sake ɗiba kuma ya yi wanka yana ɗiba ya yi wanka jiki ne ya koma kamar da ɗaya rana annabi ayuba ya rashin lafiya bai ga koma ordinary human being kamar yadda yake da faɗi duk duniya wa ka iya magance matsala haka nan take in banda Allah to ina kira ga mutanen Najeriya mu dawo mu yadda annabi ayuba ya yi yanzu dai kowa ya san ɗan Najeriya da ya ji ga jikinsa ko bakin General Buhari na ya kama mu jiki magani ba shi yadda tabi a cewa jiki magayi ba to jikinmu ya gaya muna kowa ya jiya ga jikinsa da wanda adda da wanda bai da amma dai talakawan su da fiji don su ba su da wanda suka yi yau buhun masara na dubu shida ya koma dubu tara kuma dubun ga tara babu su jama'a shinkafa dangote da dubu takwas ɗari biyar ta koma sha ɗaya da ɗari biyar eh sha biyu ko to kaga ta ƙara ɗari biyar ta koma sha biyu toliya toliya tasha shidda to kajiya 21-22 toliya wannan mai duwatsun nan jama'a waɗannan abubuwan sun gagari Allah gyarawa halin da Najeriya take ciki da mutanen Najeriya ya gagari Allah to mu komo mu yi istingifari ga zurɓaɓiyar da mun kai cewa wani zai gyara ba Allah ba shi yasa Allah ya kyale mu da shi cewa mun kai wani zai gyara ba Allah zai gyara ba haka mun ka ce ko ba haka an ka ce ba ban barin faɗi fa kuna faɗi haka nan kuna ce sanda ana wallahi ba mai gyaran ƙasa ga illawa ne Allah ya ce yayi don haka ga duk waɗanda sun ka saba ujorin zaɓe sun ka saba magudi Allah ya taushe musu basira don wannan da kun ka ce na iya gyara ya ce ya ci ko bai ci ba to ya gyara ya gyara tun da baku ce Allah ka gyara mu cewa ko wallahi da wani ya hau kasar da za ta gyaru to yau wata goma da hawa nai ta gyaru don haka jama'a a dawo a yi istin yi farin wannan izini da an kawa Allah ku dawo mu koma ma Allah ya Allah wanda ya gusan mu annabi ayyuba halin da yake ciki kaga halin da Najeriya take ciki Allah ka kawo mana saukin halin da muke ciki Allah don rahamar ka ba don halin mu ba Allah ka tausaya mana mu mutanen Najeriya Allah mun tuba ga kuskuren da mun kai na jingina gyaran ƙasa ga wani ba kai ba mun yadda yanzu ba mai iya gyara Najeriya illa kai ya Allah Allah ka gyara mana ita yau dai kun gani wallahi da wani ya hau da za ta koma arba'in sai ta koma ɗari biyu jama'a inda bai faru ba lokacin nan in an ka ce wannan in ya hau mai zai ƙara kuɗi ko ƙur'ani baka rika karance da Allah ƙarya ce sai gashi kuma baki alaikum ya ƙara baki alaikum ai da ya hau lita za ta koma naira arba'in garin suwa aka sai da lita naira arba'in dun Najeriya babu yana na ya ma yau ya samun to yanzu wa za mu ganin laifi na rashin mai ministan mai wane ne ministan mai to shi adda laifi duk wanda an ministan mai shi adda laifi ya an kai kana ministan mai kuma mai ya tsaya an ce waɗancan ba su iya ba azzalumai ne to kai da ba azzalumin ministan mai kana aikin ni mai ya tsaya ko ko duk taruwa za a yi duk Najeriya ba sai an amshin shata ba mai magana a'a ba mun yi magana wancan zamani ba to shi zai sa kowanne sai mun yi in an iya na faɗi a kashe ni dole sai mun yi magana ko babu ko ni bello ya ɗan Najeriya ne duk musibar ta sa mutanen Najeriya ta da nawa nika sayin buhu yanzu dubu ishirin don haka tashi han kuma ta han ba ko kuma a ce ka in yi magana ka in yi magana don me a zo a sami kwaɗo ga baki ka in ko magana za ku sai a magana don me hukuma mutane ƙarya kun ka ce da wani ya hau za a gyara to gashi ya hau ba abin da ya gyaru sai rinta ɗaya abu ya ƙara yi gyara guda an ka samu ga tashin bama bammai shi kan tabbas dole mu ce an samu gyara kuma Allah ka ci gaba da gyara mana al'amuran nan yanzu kaga bayan Allah na garuruwan da bom ka tashi yanzu sai sai sai sallar juma'a cikin yashirbin ka da jin bom ya tahirin juma'a shi kan wannan dole mu faɗi wannan an samu ci gaba kuma muna roƙon Allah ya sa a ci gaba da samun ci gaba ran lahadi babu coci kirista su coci lahiya lau musulmi ran juma'a mu mai sallar juma'a lahiya lau ashe kenan mun gano masu sabon abun mai an gano su ko ba a gano su ba mun gano yanzu masu sabon abun mai Allah ka kare mana awon gaba da duk mai sabon kaji amma dai shi tashin farashi bai cikin abin da canjin da mun ka ce ayi canji an ka canza ta ta bashi ya ƙara hawa ba bai ciki ko yana ciki to Allah ya shirya da mu Allah ka gyara mana ƙasar ga Allah ka taimaki duk shugabannin da ke kudur al'adda kudurin gyara cikin zukatansu Allah ka taimaka musu su gyara mun san ba su za su gyara ba Allah kai ka gyarawa amma za ka yi amfani da su Allah ka yi amfani da su su zan sula na gyara Allah ka taimaka musu a gyara al'amura Najeriya ga mana daɗin zama wanga tsada ta yi muna yawa jama'a wanga talauci ya yi muna yawa yanzu ku diba daidai da didibar da aikin yi fa kullum garin Allah ya waye zo haka wallah salamu alaikum don Allah karama kallah taimako ni tuwa bida ni dibi nika in mutum ya sallamo me yace taimako ni nika dibi taimako wani hadisi in faɗa mai wata magana ta manzo Allah matsayina na almajiri jama'a duk mai neman taimako don Allah taimakon me ya kamata a nema garan hadisi taimaka min da hadisi guda na manzon Allah yanzu wallahi in kawo mashi in dogo haka so in gajere amma ba shi ya kaso ba kuɗi ya kaso in bashi kuma ya sani jehe jehen ƙuri'ar da an kai bai ga akwatin bella ya ba a ce ga ta bella ya ku jiwa mai ƙuri'a ko an jiwa min ƙuri'a to baka ta inda wani ka jiwa min ƙuri'a su taimaka ma sai dai karan ne in ba da ilimi in ba da kuɗi yana yiwa bugu juna barin ƙato to Allah shirin da mu don haka ku tashi tsaye ga addu'a ya ku jama'a tashi tsaye a kiyamul laili ya Allah ka gyara mana kasar nan ba don halin mu ba ayi tuba ayi istighfari idan an kai istighfari ga tabar da an kai sannan a kaskantar da kai a roƙi Allah Allah ka gyara mana kasar nan ba don halin mu ba mun sani ba wani bil adama da ka iya gyaran ta illa kai bata gagare ka ba Allah ka gyara mana ita to Allah ka shiryar da mu to shine sai annabi ayyuba ya ɗebi ruwan nan sai ya sha duk ƙwayoyin cutar cikin cikinsa sun ka mutu ya ɗiba ya yi wanka duk ƙwayoyin cuta na zahiri na ga jikinsa sun ka mutu ya koma ya koma yadda yake da bayan wannan yanzu jama'a ba ba an warkar daga cuta ba kuma nan take on the spot abin ya faru jama'a ba a bari gobe ko ban da gobe ba yana addu'a Allah ya kawo mai mafita don kasancewa jama'a duk wani tsanani da ka shiga ciki ba wanda ya kamata ka tasa mai Allah Allah zuwa inda boka boka wallahi katun banza ne zai yiwu da mareci ko da haka zuwa inda boka har marecin nan bai kammala cefanin gidansa ba to wanda cefanin gidansa ya gagara ka ma wani abu in ban tabbacewar basira ka zo inda boka bukata bokan mi na haɗa muku boka katun banza ne kuma zuwa inda boka yi tashi da daddare ka yi kiyamun laila ka yi raka'a biyu ka ɗaga hannu ka roƙi Allah haka duk bayan Allah ke yi sai Allah ya kawo mahita don haka mu tashi tsaye yau bukan mu ba mu da bukatar addu'a irin yadda ƙasar mu ke bukatar addu'a mu tashi tsaye gawa ƙasar mu addu'a ya ku jama'a da waɗannan shugaba masu ƙudurin gyara amma ga al'amura sun rikirkice to gyara baka da ko biyar da ni za gyarawa ni za gyarawa duk wani masani da zai ba da shawara tattalin arziki maganar 'yan sanda ce zai yi babu kuɗi jama'a don haka Allah ka mai dan muna ƙasar mu ƙasar ƙarfin tattalin arzikin mu Allah ka mai sai wanda yake da wuri ko mafi da wanda yake da wuri ka gyara mana ƙarfin tattalin arzikin mu ya Allah ba don halin mu ba ka jaye mana wannan talaucin da muke ciki yaƙe-yaƙen da aka fama da su wani bangaren Najeriya Allah ka kwantar da su Allah ka sa su zama tarihi waɗanda nan mutukin yaƙe-yaƙen musulmi Allah gafarta musu masu rauni Allah ka ba su lafiya sauran inda yaƙo-yaƙon bai kai ba Allah ka kada ka kai su abin da ya kamata mu tashi tsaye kenan ga yan addu'a shugabanni masu kudurori na alkhairi Allah ka taimake su waɗanda ba su da kudurori na alkhairi akwai wasu na nan yan an ka kulla su walwale Allah su ma ka walwale duk abin da sun ka kulla tashi tsaye ku yi addu'a kuma su masu walwalan nan waɗanda ba su nufin mada su an ana biya tunda sun ba ku kuɗi tunda ba ku san ciwon kanku ba to yanzu jama'a an ce babu kuɗi na kuɗin da an ka ba ku lokacin da ana kamfen ina ɗari biyar ɗin da an ka ba ku hissa yanzu ku sai abinci ko ba ɗari biyar an ka ba ku naira dubu to ku hissa ku je ku sai shinkafa mutum ya zalunce ku shekara takwas lalura ce ta taso wai don ya baka naira dubu kamance kai ne sarkin mantuwa ba ku san ciwon kanku ba don haka duk halin da kuke ciki ai wala don ɗaya musulunci aka tausaya muku amma ba ku da tausayi kuma har yanzu ba ku gane ba suna nan sun kwaso wata shegantuka an to an laba buhari ya ce zai gyara to mi da buhari su wa na abbasun buhari kamar su ai su ne abbasun buhari in ya gaba su yi yamma amma saboda an san ka dahumai kuke ba su kusan ciwon kanku ba kuma yanzu an koma shigowa rigar buhari kuma a ciku da burga don kuce ku yi sai tun da Buhari kuka bauta mu ba mu bautar Buhari ni ban cikin dan bautar Buhari to Allah shirye shi mu to shi ne annabi ayyuba jama'a Allah ya yaye mai cuta Allah ka yaye mana cutar da muke cikin Najeriya sai ni jama'a sai dukiya madalla sai dukiya nan take kahin matar ta dawo gidan ya cika da zinari hadisi na can ku diba abin sahihul bukhari kitabu ahadith al-anbiya'i ga kissar annabi ayyuba da kitabu tafsir duk imam bukhari ya kawo shi hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace bainama ayyubu alaihi salatu wa salam yaktasilu uryanan kharra alaihi rijlu jaradin min zahabin wata rana annabi ayyuba yana wanka tsirara wani lokaci ne bayan Allah ya ba shi lafiya wankan nan da an ce ɗebi ruwan gaye ya ɗebi ruwa yana wankan na warkewa jama'a kawai harra alaihi rijulu jaradin min zahabin sai mazajin fari na zinari fara ta zinari wata ba ganin farin zinari zinari ya kama fari sai so haka mu haɗo mai da sama in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama hadisi na na hadisi abu huraira yana cikin sahih bukhari babu kitabu hadisul anbiya mai suka ce diba ya gani akwai buhari cikin kabar din can ko to in ƙarya nake ku dauko in nuna muku annabi yace annabi ayyuba yana wanka irara kaga halacci wanka irara kenan in dai cikin abin gane rohishin wuri kamar bathroom amma wurin wanka kamar kamar mashaya inda jama'a suke baya halatta ka tuɗe kai tsireci cikin jama'a amma in toilet din gidanka ne kai ɗaya zaka shiga kai wankan ka ya halatta ka tuɗe tsirara ga annabi ayyuba ya tuɗe yayi wanka tsirara kuma ta bakin annabi muhammadu mun ka ji wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kharra alaihi rijlu jaradin min zahabin sai mazajin fari na zinari sun ka faɗo akwai wata kissa can in an ka ce wai dole mutane su tashi su yi aiki sai a ce sama ba ta ruwan zinari ce wacce sama ba ta ruwan wanda da ya ce sama ba ta ruwan zinari ƙarya ya kai manzo Allah ce sama na ruwan zinari ga ruwan zinari Allah yawa annabi ayyuba da sama in akwai wani kissa ai nasi da yace ba a komowa wani illa ayyuba a kawo sama ta yi ruwan zinari ko ba ta yi ba da Allah kawai sai Allah ya wadata ka to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ayyuba yana wankan tsirara kawai sai ga fari na zinari suna faɗo mai annabi ayyuba ya tahi sai ya ɗauku zane jama'a ya shimfiɗa ya kwaso ya zuba ya kwaso ya zuba in zane ya cika kai cikin ɗaki ya zube ya kwaso ya zube duk sai da ya cika gida ne duka da zinariya dukiya ta dawo ko bata dawo ba bisashe sun mutu Allah ya kawo zinariya ya yi da filistin ɗinsu da zinariya da shanu wata daraja amma ban da kiro na ta shanu eh bahilla ce eh zinariya ta hi daraja don sai ka canza ka ce ka samu ko garge nawa ka so kun fahimta gida man da sai cika da zinariya sai Allah yawa annabi ayyuba wahayi sai fanadahu rabbuhu annabi yace sai ubangijin ayyuba ya kirai da yaga irin yadda ya hakwa sun zinariya na kawai na zubewa sai ubangiji ne ya kirai shi yace ya ayyub allam akun agane tuka amma tara ashe ban wadatar da kai daga abin da kake gani ba ma'ana abin da ni baka na annabci da zaman ka annabin Allah da ilimin da ni baka ashe bai zinariya ba qala bala ya rabbi yace wallahi abin da ka bani ya Allah ya fi zinariya walakin laysa bi ginan an barakataka wannan albarkar ka ce banda wadatuwa daga albarkar ka ya Allah albarka ce da wurin ka ya Allah wayo min ruwan kaya don haka albarkar ka ce ban wadatu daga albarkar ka ba ya Allah kullun muna neman ƙari boyar Allah ta gama kwadigo ko da ta dawo gida sai ta iskan ma mutum sumul sumul yadda yake da don Allah bawan Allah yana tambaya wani majinyaci da na bari nan tace ai ni ne yace wallahi kan kun yi kama sun da yana lafiya la yace ni ne keji keji sun ka rungume juna yanzu duniya ta komo kasa sabuwa inda ta tafi fa ko ya yahi mata saboda Allah babu kunya shi yasa ko ke ga mijinki ya shiga cikin wani hali jarabawa ce daga Allah ki tuni wannan mata ta Annabi Ayyuba da kissa Annabi Ayyuba ki zaman ki ki roki Allah ya kawo muku sauki amma magana ke wallahi ba a talauci tare ke to ke zan mutum ne banza to da an ka ci daɗi da ke fa sannan kakka sake ta kai ko in tace ka kakka sake ta sai ta biya dole da ta sha ta biya dole ta sha sannan ta tafi ai ko da ka ɗauko ta ba ta yi ƙiba haka nan ba ko eh eh a auna nauyinta sanda ta taho da yanzu to Allah ya shirye to Allah ya shirye da mu to shine Allah tabaraka wa ta'ala sai yace ma annabi ayyuba annabi ayyuba ya roƙai sai yace urkud birjilaka ka shuri ƙasa da kafarka annabi ayyuba yana shurin ƙasa sai marmaro ya fito sai Allah ya ce mai hada muktasalun baridun wannan marmaro abin wanka ne mai sanyi wa sharabun da kuma abin sha ma'ana ka ɗebi ruwan marmaron nan ka sha ka ɗiba ka yi wanka annabi ayyubu alaihi salatu wasalam ya ɗebi ruwan marmaron ya sha duk ƙwayoyin cutar cikin ciki sun ka mutu ya ɗebi ruwan marmaron nan ya yi wanka duk ƙwayoyin cutar waje sun ka mutu ya koma lafiya lau sannan Allah ya cika mai gida ne da zinari sai Allah ya ce wa wahabna lahu ahlahu to yanzu ba iyalinsa sun mutu ba sai Allah ya ce sai mun ka bashi kyautar iyalinsa zance mafi inganci wanda jamhuri sun ka yi shine duk ɗiyan nan nashi mazansu da mata wanda sun ka musu Allah ya saki tayar din mai da su Allahu akbar wasu malamai sun ka ce a'a wanda ya mutu ya mutu amma dai Allah ya maidan mai ƙarfi nai da da ƙurciya tai ya maidan ma mata tai ƙurciyarta sun ka yi ta hayayyafa sai da sun ka haifi ɗiya irin waɗancan kuma an ka ninka musu in ɗa goma na mutu sai da sun ka haifi ɗa ishirin kun fahimta amma dai abin da ya fi kyawu shine waɗancan da na mutu Allah ya tayar bayan su kuma Allah ya koma bashi ya koma haihu wasu irin su kuma don haka ashe kenan za mu fahimci abin ba wai wata bukata ga Allah na jarabtar mutum ba Allah yana jarabtar ku ne yana jarabtar mu ne kawai don ya ga imanin mu an jarabta annabi ayyuba jama'a ya ci jaraba ko bai ci ba to sanda duk wata jaraba ta taho ma ya kai bawan Allah tuni wannan labari na wannan bawan Allah annabi ayyuba kai ma kai hankuri wa da yayi sai karshen kai zai irin karshe nai Allah ka shirye da mu shine Allah tabaraka wata Allah yace wa habna lahu alo sai mun ka bashi kyautar iyalinsa iyalinsa da shedan ya kashe sun ka cikin musibar shedan Allah ya tayar mai da su wa mithlahum ma'ahum da kuma kwatancin su tare da su bayan Allah ya tayar mai su kuma ya sake haihuwa wasu irin kaga an kai dublin kenan ko rahmatan minna duk wannan akan rahmata da wurin mu wa zikira da kuma wa'azi li'ulul albab ga ma'abuta hankulla sai Allah ya ce mun yi wannan domin rahama da gare mu da kuma wa'azi menene wa'azi anan sai ya ce wa zikira li'ulul albab da kuma wa'azi ga ma'abuta hankulla can cikin anbiya'i yace wa zikra lil alamin ga wa da kuma wa'azi ga dukkan talakan duniya to menene wa'azi cikin wannan kissar ta annabi ayyuba za mu ɗauki izna ya ku jama'a za mu ɗauki darasi akan cewa ashe Allah na jarabtar bayansa da abin da yake so na musiba don haka in Allah ya jarabce ka da musiba ko wace iri sai kai bawan Allah ka ɗauka wannan jaraba ce da wurin Allah ka yi hankuri banda zuwa inda bokaye banda zuwa kamun kawai inda wani dogara ga Allah wa ka kawo musiba wa ka yayi musiba amman yujibul multarra idza da'ahu wa yakashifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah don haka in Allah ya jarabce ka da kowace irin musiba kakka koka ma kowa illa shi Allah tahi cikin dare kai kiyamul layl ka roki Allah Allah kaga halin da nake ciki Allah ka kawo min sauki shine abu na farkon da zamu asa sannan wannan na nuna kuma kuma musibar nan da yawan musibar da ke samun bil adama tana fitowa ta gefen shedan kun fahimta shi shedan a madadin kansa bai iya komai sai da izinin Allah Allah ke bashi izini ya samar da bil adama da musiba kamar yadda Allah ya ba shedan ya samar da annabi ayyubu da rashin lafiya kun fahimta ashe shedan yana da wannan iko tare da ikon Allah kun fahimta sannan abu na uku shi ko kissa tana karantar da mu duk yadda abu ya rinta ɗaya jama'a kakka yadda ka saki hannun Allah tsayanka nan ga Allah ko da abin ya ɗauki tsawon lokaci kuma yadda nace muku malaman tafsiri suna cewa sai dai shekara goma sha takwas in ta tabbata kaga ashe abin ya yi tsawo jama'a shekara goma sha takwas cikin musiba don haka ko da kaga ka yi addu'a ijaba bata zo yau ko gobe ko banda gobe ba kakka damu tana nan tafi mun karanto cikin suratu yunus kissa annabi musa alaihi salatu wassalam ya haɗu da kangararren basara ke fir'auna la'anar allah ta tabbata ga fir'auna ya kama gwangwada ma annabi musa alaihi salam da jama'a sa azaba duk hankurin annabin allah jama'a sai da ya kai ga gajeren hankuri sai da ya daga hannu yawa a fir'auna baka addu'a rabbana innaka qad atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا دمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم النبي موسى ينا الدعاء النبي هارون نا آمين دو النبي الله نباكو نمس باو سيهارم سنة لصالحي سنة قال الدعاء الله يسوك مسواهي قال قد أجيب الدعوتكما حقيقة أنا كربا الدعاءكم الله يسمى يا كربا الله أنا سابع الكوري Allah bai saba yake musu ya karba amma malaman tafsiri sun kace ijaba bata sauko ba sai bayan shekara 40 in kai ne kai yi addu'a kai yi addu'a an kai shekara biyu shekara uku ba ga sai ka bari na yi ta roƙon Allah wallahi na ta roƙon Allah Allah ya amsa wacce maka Allah bai amsa ba rago kai ci gaba da yi kukan nan naka wannan sauti naka na kuka Allah ke jin daɗi ne shi yasa yake tsawaita abin jama'a musiba ba lada aka samu ba mun yi hadisi annabi ya ce ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala adan hatta shaukata yushaquha illa kafara Allah biha min khatayahu to Allah sun ya kai lokacin yayi tsawo ya tsawaita lokacin ne domin sun ya kai dun laihun hukan ka hawa inda kan mance baka kula da su ba balle ka roki Allah ga duk Allah sun ya kai ya ce ma sannan abiya ma bukatun ma saboda gajeren hankuri sai kai gajeren hankuri ka bari ci gaba da yi jama'a don haka kan mu yanki kauna mu mutanen Najeriya Allah mun kawo kokon baran mu Allah ba inda zamu kai koke sai gare ka Allah ka gyara mana wannan kasa Allah ka kaga halin da Najeriya take ciki Allah saboda su kurda bakan mu da mun kai mun ka dauki wani mun ka ana bisa kujerarka Allah mun ji sai kai adda kai adda kujerarka Allah kai ɗaya ke iya gyara Allah ka gyara mana ƙasar ga mun san ba mai iyawa illa kai ya Allah mun tuba Allah ka tuba mu Allah gyara mana ƙasar ga ka jaye mana wannan talauci da yunwa miyagun shugabanni sauran waɗanda na rage miyagu Allah duk inda wani mugun shugaba ya kakkaɓe mana shi ka musanya mana da na ƙwarai sak inda kun kai yana cikin abin da yasa Allah ya jarabce ku da wannan kun ku zaɓe yan iska ko ku zaɓe yan iska ba cikin wa'ayyar hungu zaɓa akwai 'yan iska na faɗi kuma na maimaita akwai 'yan iska kuma kun sani kun yi na sanin 'yan iska ne amma kun ka zaɓe su wai ku 'yan sak to kun to sun yi muku sak yau akwai sak kamar yunwa yunwa sak don haka in mutum ya ce muku sai ku ce Allah ya tsare mu kuna koma sak ba kuna ba kaji to Allah ya shiryar da mu to shine Allah to kun gani waɗannan duk suna cikin wa'azuzzukan da da da Allah ke magana ko yace wa dhikra li ulil albab kuma wa'azi na gama abuta hankulla don haka Allah ka tsaye da kafafun mu duk irin musibar da zaka jarabta mu da ita Allah ka jarabce mu da abin da imanin muke iya dauka sannan Allah ba mu da inda zamu kai koke sai gare ka Allah ka yaye muna abinda da faɗi daidai Allah shi bani lada inda kuskure ya amku Allah shi ya ce mene shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik